وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدي قال جدد الجديا لله سبحانه وتعالى wanda ya tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darsi da wannan babarita ne imam bukhari a sahi yau muna rana ta talata ina ga sha ɗaya ne ba sha ɗaya da wata na zurƙa da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda يقول الإمام المسنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بابا دكي بياني أكم مسلنتر أبو ذر الغفاري Allah ƙara masa yarda ma'ana lokacin da Abu Zar Gifari ya musulunta musamman ba a wanda lokaci wanda ake takura dukkan wanda musulunta wanda ma musulunci ma sai a ɓoye idan aka san ka musulun da ka shiga uku kuma in ka zo maka kace kana neman annabi sallallahu alaihi wanda zai kai gure shi in dai ba Allah ya maka dace ba da daidai kuma da suka yi imani da shi a zo gari haka shi kana so a kai ka wajen shi a ba za ka ba za ba ka labarin sa sai dai a bata shi to a wannan lokaci wannan bawan Allah Allah masa dace da musulunci haddasani Amr ibn Abbas Ayyash ko Abbas haka ne حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da labari ya kai wa abu zar da jifari yana garinsu ya ji labari an turo manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari a makka akwai manzo na Allah da aka turo shi ƙala da yakihi sai cewa ɗan uwan shi ɗan abuzar sai cewa ɗan wazikin shi abuzar irkab ila hadar wadi ya ce tafi wannan korami maka aiki sai ke ta alwadi sau da guri ne mai kwazazzabe mai korami tsakanin duwatsu da duwatsu ita to ka sai wannan korami na makka fa'alam li ilma hadar rajul ya ka nemo min sanin ilmin labarin wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yaz'umu annahu nabiyyu yawa a lokacin aka ajibi wanda yake raya kina kamar yake faɗi wanda yake faɗa na cewa shi annabi ne ya ji khabaru min sama wanda yake ba labari ya ce labari ma'ana wahayi yana zo mishi daga sama har labari yake ba na da bayan raba ya ce to in ka je wasu ma min kauli ka tsaya ka saurari maganar shi ka zo ka bar labari mai kaji sun ma'atini in ka je ka yi labari ka zo mini ku gane a yanar ku kenan da abu zai fari ya ji labari an turo annabi sallam yana ba da labarin wahayin da Allah ke masa ya ce wa dan uwan ya garin makka ka je ka saurara ka je mun labarin gaskiyar wani al'amari da ake ba da labarin na turo annabi ne ka je ka saurare shi ka ji me yake faɗi shikenan fanta lakal akh sai dan uwan ya tayi kenan zai zartar da umarnin wa dan uwan shi hatta qadimahu har ya zo garin makka ke na zo jihar sallam wasa mi a min kaulihi kuma ya ji maganar shi sun maraja ila abi zarrin fa qala lahu sannan ya dawo kiran wani dan uwa ya zo garin makka ya samu sauraron annabi sallam ya ji magana ya tabbata da wani magana gaskiya ce ya dawo wajen dan wani zai ba shi labarin abin da ya tura shi aikin da ka bani ya ce ra'aitu ya amur bi makarimil akhlaq ya ce ina na same shi yana umarnin mutane da ɗabi'u masu kyau shi yasa annabawa abin da suke umarni da shi sai mai kyau kaga wannan a jahiliya ne amma yana zuwa ya bada wannan labari ya ce na gan shi yana ba da labari da ɗabi'u manya-manya ɗabi'u na musulunci wa kalaman ma huwa bishir ya ce na je maganarsa ma'ana na karanta alkur'ani ce wannan abu ba waka ba ne tunda a lokacin sun bata sun ce annabi waka ce yake karatun alkur'ani ne aka mera shi waka shi sa Allah ce ma huwa bi qawli sha'ir yace to naji abin da yake karanta ba ba waka ba ce faƙala ma shafaita ni amma arat sai ɗan uwan kina abu zar ya ce gaskiya ni hannun da baka warkar da ni ba ga abin da nake nufi wato abin da zai baka labari zai baka mamaki ana kai ka cewa ɗan uwan ya je nemo maka labarin wannan mutum wanda yake cewa Allah ya turo shi kuma ka je ka saurari abin da yake faɗa ka zo ka bar labarin ka zo ka saurare shi ka ji abin da yake faɗi kuma ka zo ga wanda ya turo ka ka ce na same shi yana umarni da ɗabi'u masu kyau yana karanta maganar da ba waka ba ganin nake ai bukata ta biya to amma shi ina ga binciken da yake so saboda haka to me yake nuna a nan abin da yake nuna a nan yadda aka ɓata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi abin da zai ba zai tsammanin haka ba eh shi abin da zai ji da yanzu da zuwa yi ya faɗi maras kyau ko ɗaya ko biyu da akai tsaye da yarda zai tunda an rige an ɓata shi ka san mutum idan aka rige aka ɓata ka to yanzu da an waɗo wani abu ɗaya biyu na alherin ka har yanzu mutane wani ya ƙarfe da ce ka yi ya ka yi dai har yanzu ne zuciya bata kwanta ba to shi sa ce baka warkar da ni ba kenan wani abu yana ce amma ita kuma gaskiya duk wanda ya ji ta kuma yarda zai ita ta baka warkar da ni zan je gani da kuna ji da kyau ko fata zawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma ya dau guziri na abinci kenan garin su akwai nisa ya labta a kan raƙuminsa salka akwai ruwa a ciki ya ɗauki ruwansa a salka in muni a yanzu ya ɗauka abu don hatta ƙadima makka hada zo garin makka fa'atal masjida ya zo masallaci masallaci kenan ka'aba farta masan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wala ya ya nemi ya ga annabi sallallahu amma bai san shi saboda shi ya san da a wannan lokaci in ya tambaya ma ba nuna shi zai ba kuma abin da yake so ya samu labari ko ya tabbata in zai tambayi wani yana iya bata mai tsarin binciken shi shi ya sa ai ko masu bincike suka zo bincike ba kawai zuwa suke suna tambayar mutane suna tsaya a hankali suka lura da abubuwa har su samu abin da suke so saboda shi ya sa bai yi goga tambaya ba wa karya an yi sa'ala anu yace kuma yake kin ya tambayi mutane hatta adrakahu ba'dul layl har dare yayi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba far'ahu aliyun to Allah sai mushi dace shi yasa wato dukkan wani abu da ke kasancewa na alkhairi Allah ne yake wa mutum sababin shi mushi dace komi iya da sababi kuma Allah ke sababa wannan abu kawai dalilin wani abu za a yi dan wani abu kawai sai ganka a cikin wani yanayin da baka tsammani haka Allah yake ba wa shi dalilin alheri yanzu kaga a yanayin da wannan bawan Allah yake ciki wa zai gamu da shi da sani ba amma Allah mai rahama mai tausayi da yake ya zo da kyakkyawan niyya ya bincika in ya gaskiya ne ya bi ba bar gaskiya bane ya bari shi yasa in kana neman gaskiya Allah ya maka dace ka je gare ta koyaushe amma wanda yake kinta shi Allah yake nisan da shi kare sai ga Abu Zar Allah mai dace da ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane suka yi imani da shi lokacin na wanda suka yi imani da wanda zan ƴan kwanuka ne sai ga shi yayi dace da haɗuwa da Ali ibn Abi Talib kaga Allah masa da shi yanzu yin haɗu hannun abuja da kuke gani ko wani maki to allah masa dace da samun ali fa'arab annahu garibun ali ya gane Allah kara musu yarda gaba da wannan bako ne to su ga laraba suna da karamci idan aka ga bako ko baka san shi ba ko inda ya gaba wanda yake tare da shi ka taso mushi ka je ka sauke shi a jiya ka mushi ka karrama shi laraba suna da wannan to ali ibn abi talib ya gan shi falamma ra'ahu tabi'ahu lokacin da ganshi ya bi shi a wacce riwaya da makaranta da daɗe nan shekara ko biyu da toci mun yi wani hadisi kuma ku manta ba ya ce to ka bi ni ya ce amma alka nuna tare muke da kai ya ce in ina ta in na ga wani abu da zai cutar da kai zan tsaya kamar zan a wacce riwaya zan gyara takalmi a nan kuma ruwa shi kawai kai wuce dan kar a gane muna tare da kai tunda shi an san ya musulunta kenan kai ma ya ce ga bakon musulmi a azabtar da kai to ya bi Ali bin Abi Talib zuwa gidan shi falam yas'al wahidun minhum sahibahu an shay'in ko wanda ya tambaye wani shi ka tambaye Ali Ali ma bai tambaye shi Allah kara musu yarda hatta aswale wayi gari a gidan Ali Allah kara musu yarda sai da Ali summa tamala irba hugo sannan ya dauki salkar shi ya dora ta ya labta wa zadahu da gurzon zai dora ilal masjid ta masallaci wa zalla zalika yau wala yarahu annabi sallallahu yau sace wuni a wannan rana haido annabi ga shi wuni bike hatta amsa halmari ce fa'ada ila marja'i ya koma inda ya kwana famar rabi inda ya kwanta kai jingina cikin masallaci famar rabi aliyun sai ali bin abi talib ya wuce shi faƙala ya ce zai wuce ta kusan shi ya ce ama me yasa muku anan nala a wancan kuma ana ama nala min rajul shin wannan namijin bai samu ba an yi alama manzilau ya san inda ya sauka ya kuma ya kamata a ce ka gane masaukin ka tun da dare ya ka koma kin shan kenan shikenan ika shafa a kamahu ya tara sun ta yi faza biyu ma'ahu ya ce da shi wala su alwahi domin ma sahibu ko wanda yake tambayar dan uwansa an shi ne hatta idan ka ne yau salis rana ta uku ma haka aka wuni to rana ta uku ne kuma zai yi tambaya yanzu ai muni uku bai tambaya su zuwa gudanar sallan ba shikenan fa'ada aliyun alamisu da zalika ali ya koma yadda yake mushi dai faƙama ma'ahu ya ta tare da shi sun makala sai ce aliyu kenan alibin abi talib zai magana ya ce alatu hadisu ne mallazi a ƙarama kai ce ban labari ba me ya kawo ka ganin nan me ya zo da kai ƙala kenan kamar alibin abi talib shi ma yana so ya gano wani tana ga musulunci yanzu ne ba shi sa mai tambaya ya ce in a tsaita ni ahadin wa misaƙan la turshi da ni fa'altu ya ce in daga mun alƙawari ka ƙulla igiyar alƙawari tsakani da kai in na gaya maka za ka kai ni inda nake son za ka nuna mu abin da nake so ya ce zan maka haka fa'altu zan gaya maka abin da ya kani garinku fa fa'ala alifin abin da ce na yi alƙawari zan gaya maka fa'akbarahu ya ba shi labari ce ya zo neman labarin wannan wanda ya ce Allah ya turo shi ina so in ji in ji abin da ke faɗa ƙala tun daga na ali ce mashi fa'innahu haƙƙun ya ce abin da ke wuri gaskiya ne kaga Allah mashi da ce ya waɗa hannu na gari shi yasa malamin hamziya yake cewa وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء shi idan Allah ya wa mutane dace da mutunan kirki su ma zama na kirki idan Allah maka dace ka faɗa hannun na kirki shikenan yanzu ko gari ka je bakunta sai Allah ya kaddara ka faɗa hannun kirki shikenan in ka faɗa mugun wani kuma ta ɓaci in gane ko to Allah ya masa dace yace innahu haqq ya ce wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo na Allah tabbas ya ce fa iza asbata fattabi'ini ya ce to in gari ya waye kabini zan kai ka gidan shi inda yake zan kai ka inda yake ya ce amma ya ce fa inni in ra'aitu shay'an akhahu alayka ya ce idan na ga wani abu da zai iya cutar da kai kenan in na ga mutumin da bai yarda da shi ba saboda haka umuntu ka anni uriqul ma zan tsaya kamar ina zub da ruwa ne ko wani abu kenan zai yi wata hikima zan tsaya kai wuce dan kar a gane ma tare muke da kai wa in madaitu yace in kwanai kwanci ne ina ta yi fattabi'in yace bini hatta ta dukhula madkhali duk inda na shiga kai ma ka shiga kai ka shiga inda na shiga faba ala abi zar gifari ya bishi sun tafi sun bishi fan talaka ya kafu ya tafi yana bin san yana bin shi in ce ya kafu yana bin bayan sa kenan hatta dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai da yazo ya tarro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza huwa wa dakhala ma'ahu ya shiga tare da shi fasami amin kauli ya tsaya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da zai baku mamaki anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na daidai daman kafin Allah ya turo shi kowa da ya san shi ya san da cewa bai taɓa ganin mutumin kirki ba irin su tun da ake wanda ma bai taɓa ganin shi ba irin rana ɗaya ko gamu da shi za ka san baka taɓa ganin mutunan kirki irin shi iya da ɗabi'u da halaye da sifofi na mutunan kirki shi fuskar shi ma'in ka kalla za ka tabbata na mutunan kirki yau buga ba ko empatry in zai ga mutum da zai kama wani zai gan shi wallahi ko ta je ka lalami ka ɗauko karti bisa ta da kai wani ko wallahi ko da karti sai ka ta eh mafi ga inda karti ana kyale ka amma ko wani inda karti ma ka ta saboda an kawo fuskar a ce wannan kuje da shi sai mu dan bincika saboda haka kun ga kenan anan wa asla wa asla makano yana jin magana shi a kai tsaye musulunta me yasa saboda da ka saurari qur'ani ka san magana ce ta Allah kai ma ka san magana kowa bace in ba Allah ba wani ke da wani magana da ka kalli wanda yake karanta magana ka san wannan mutumin mai gaskiya ne wannan mutumin bai wa Allah ƙarya bai hudin abin da ba Allah turo shi da shi ba kenan ashe shi ne ya sa mutanen maka busta su a haɗu da manzo Allah su sanar shi ne sir sun san aka haɗu da shi me za a yi imani shi yasa ake tsatsarewa ana gaya mutane ana ɓata shi waka ake koya mutane sihiri ba ana musulunta ba an saurare shi ya suka ce sihiri yake kenan yanzu duk in kamun zana ce sihiri aka baka ka san ko yanzu ma a haka ake kawai in mutum yana na gaske ko wani abu ba ce ai sihiri aka baka yanzu matarka wannan in kana kyauta ta matarka a ji ta mai sihiri shi kenan yanzu ya alƙayawa na sihiri ta mushi in ka ce in har ka ji labari ka ce ni za ku ce awa ce kai da aka wasu ya za ka gane ba abin da za ka hudu a yarda in gane ko in me za ka hudu saboda su sun yarda da shi kai baka ma san kai sirri da ma kace gaskiyar mishi yo tsahi gaskiyar mishi kai da kai mishi wannan nan tsahi sirri saboda haka kai kai imani da Allah baka tunanin wani su ko suna tunanin to shi yasa suke kokarin su bata ta wannan hanya to Abu Zar a kai tsaye musulunta Allah kara masa yarda yan wa alheri Allah ke wa mutun dace shi amma duk wanda Allah ya wa dace da alheri ya kai abin mangari ya kai abin burgewa yanzu wani ba Allah da muke labarin shi wa ya mushi dace da wannan Allah Allah ya mushi dace da wannan tunani ya mushi dace da zuwa kuma mushi dace da karɓar musulunci yanzu yana ina yana aljanna shekara dubu ɗari hudu da wani abu ana cikin ni'imar da ba ni'ima babu ni'ima irin da a wannan lokaci wani a wannan lokaci ya fanta da yana cikin wuta har yau in ba Allah ba wake ya mutum dace da alkhairi shi sa muke roƙo Allah mai dace dukkan alkhairi to fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam irji ila qaumika annabi yace koma wurin mutanen koma garin ku dan kalkai ra sani azaba za maka maka ya ce fa'akbirhum ka ba su labari hatta ya atika amri kal ka sake dawa sai labari na umarni na zo na ce ka zo ka kenan sai lokacin da abu yakan kama in na yi izini taho ƙala sai abu zar ya ce wallabi nafsi biyadi shi yasa imani da Allah yana sa zuciya ta zama gwarzo ko mun tsoronta ya ce ina rantsewa da Allah wanda ne na ke hannunsa kaga dai imani ya ce la'asuru khanna biha bayyana zahara ne na yi ya ce sai na ƙuga la'ilaha illallah tsakar mutane maka sai abin da za su a wannan yanayi a wannan lokacin ko sai ya ɗauko aiki babba ko ya ce sai na ƙuga la'ilaha illallah wanda ba a yi a maka an hana la'ilaha illallah sai na yi wannan mutane suna nan zai gaba ɗaya maka garin la'ilaha illallah ya zai Allah mai yanda su shi yasa aka ce wani lokaci ko kai baka ko mutuwa ba ta kai ma ka bukace ta to kai masu kin musulunci inda sun ga wani abin da musulunci ai da sai mutu a kai tsaye yanzu abu abu jahal so ga musulmi har a Niger kowa musulmi aka ce Niger ma 99 musulmi ai su mutu kamar zuwa fa kharaja ba ya alƙawarin wannan ba sai hutu hatta atal masjida fanada bi ala sauti sai da shigo masallacin ka'aba ya kuga tinkari ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lokaci in ka waɗi haka da gudu ake huta da gida da mai bulala da mai sanda kishi kawai ba a shesa ba a yi agoye ne da ka ce la'ila ka yi annabi yana bin zina ta kulu la'ila ila tuflihu yana bin zina alheri suna gudu kadiwa ga dan adam ana binka da alkhairi kai kana gudu kana tsere kai me kake so a bika da shi sharri to shikenan haba ai ya taɓa hoda sun malka malqawm jama'an tashi kan shi fadarabuhu hatta auja'u sun jibga mashi kisa duka sai da suka mashi a jiki a farfasa mashi jiki shikenan wa'atal abbas abbas kusan dai abbas dan uwan baban annabi sam ammi ne zaman uba kiwa nan sam dan uwan baban shi lokacin shi mai musulunta ba farkon al'amari duk lokacin su su abu su umar su musulunta sai su abubakar su ne suka musulunta wa'atal abbas sai abbas ya zo sai ya ga wanda ake kishi abu zanne shi ko ya san shi ya san wannan wani gifa ne akwai haɗari kuna bugon ɗan gifa fa'akab ba alaihi ya zo ya haka ya zice shi jikar ku suke ku taɓa shi ya ce wai da kum ya ce kai tanku mutane makka kun zama kuke bugu ya ce alastum ta'alamuna annahu min gifar ya ba ku san ɗan ƙabilar gifar ne ko za kuke bugon shi ya ce musu wayan na ɗariƙa tijarikum ila sham hanyar da kuke bi in za ku je kasuwanci duk kayan kwambar ku da kuke sayarwa sai ya bi ta can yake zauwa ya kwa kwa biye shi a zauna lahiya kwa wuce kamar muna ce da kaya ke zuwa daga najeriya ku sami yan magana da yan mata bai ku jibga da yan wancan ganuwa ake dingas ko to sai in wata yana kayan ku zai zo inda baka ai kaga akwai aiki ya ce to hanyar kasuwancin ku ne kun san daga inda kayan ku yake zuwa duk abincin ku yana zuwa daga gifa hanyar sham ya biyo ta hanyar gifa fa an kaza hubin ya tsame shi suka kyale shi sun ma'ada min algadi ya kwana bai gaji ba gobe ya dawo limisil ya hudu ya ce la ilaha ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah kashin bai sheshe ne ya sun kasa yana kashe ke yanzu ba wuce mai ke fatarabu wasaru ile sun bige shi ne ma sun tada an ce tsara kamar a ce tumbe da hausa da ake cewa ma'ana kamar da ake cewa a tada hagari a kanka shi ne ake cewa tada kai da baya a rika ta rikici an zo ana ta dukansa fa kabbal abbas alhailu abbas ya sake zuwa zitta kan shi ce kuna da matsala wannan go kashe shi ce bukwa samu abinci yan garin tsare ya zai duk dan maka zai wuce kashe nan su kwace kuɗi amma saboda kafirci wa shigar ma ya rasa kashe shi ta bismillah malam
باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن الخير بمسجد الكوفة يقول والله لقد رأيته وإن عمر لم يوفي لم يوفي على الإسلام قبل أن يسلم قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا يرتد للذي صنعته بعثمان لكان محقوقا أن يرتد
ya kare to sai ke cewa babu islam sa'id bin zaid radiyallahu anhu sa'id bin zaid Allah kara masa yarda yana daga cikin al'ashara al-mubashirin bil janna yana da hadisai kuma ba laifi iya cikin mutane goma wanda aka musu albishir da aljanna shi ne sa'id bin zaid ɗan uwansa yana umar ne shi yasa lokacin da sai na umar aka masa aika aika din nan da zai zana wanda ya kamata a cikinsu a ɗan halifa wanda zai jagorancin al'ummar musulmi da ya zana sauran al'ashar al'ubashari na birjanna bai zana shi ba saboda ɗan uwan shi wato abin da zai baku mamaki a nan yadda magabata suke da takatsantsan akan mu mu yanzu in aka abuwa kake dauka sai ka yi goga ka dauka amma shi a take za a dau jagoran al'ummar musulmi ya zana gaba da ya zana dan shi saboda takatsantsan amma mu ne in ka zo ta za ka shi ya kawo ɗansa uku za ka wani sau da shi ya sa in kuka kalli tahiyar sahabbai ko kalli tahiyar za ku ga bambanci su waɗannan mutane tunaninsu ba irin tunaninmu ba ne kada su kai tsaye abinda suke kallo ya sha mama da abinda ma duniya gaba da suke kallo kuma wannan tunani nasu mai kyau da Allah musu dace da shi sai ya gada musu alkhairi na har abada duk wanda aka ambace shi za a ambace shi da alkhairi suna gidan aljanna suna cikin huta rayuwa wannan ɗan lokaci ya dama ɗan kaɗan wahala wuce take dukkan matsala da ko gani ta rayuwa karewa take radda rai ya bar jiki in da imani da Allah daga rannan wahala ta kare lallabi ma san mutuwa ko bai san mutuwa amma ita mutuwa takan zama alkhairi ga dukkan mumin amma sai dai me shi kuma mumini kullum ka ƙara kwanuka a duniya ƙarin alkhairi to za ka ƙara aiki ne yanzu misali daidai sallan nan da muka yi ta la'asar sai a ce mutum ya mutu yanzu bayan mun tayi da karatun nan sai wani ya mutu da lokacin da aka yi la'asar a ce ladansu daidai yake yanzu shi ɗaya ya mutu da ƙariya la'asar shi kwaɗayin ya mutu bayan an tayi da karatun nan a gobe kiyama sai ya gota shi wannan ɗan zaman da aka yi sai ya samu ƙarin wani abu na wannan lada wannan ɗan zaman shi yasa dukkan aiki na alkhairi da ya kara sai ya kara maka matsayi to kaga rayuwar ta duniya alkalanci kuma abin da ke bayan shi ko mashi da iyaka to sai aka rataya shi a cewar sai an yi abin kirki ake samu kyakkyawar rayuwar to kaga wa'annan bayan Allah sai suka yi abin kirki kuma yi abin kirkin ya bi suna nan cikin ni'ima da jin daɗi da rayuwar da babu rayuwa irin ta tashin iyaka a lokacin hakan nan a lokacin wasu kai abin da ya saba nasu suna cikin wahala zuwa tashin kiyama su yanzu dan Allah yan uwa wahala ta rishin lahiya kaɗai duk wanda ya rishin lahiya ya kuke ji a jikin a ce wannan wahala ta rishin lahiya kaɗai za a barka da ita ko ciwon ciki mai ƙarfi da kai ko wani ciwon kai mai ƙarfi da kai ko wani cuta mai ƙarfi da kai a barka da ita kaɗai a ce ita ce ka rayuwa da ita shekara dubu da ɗari hudu da wani abu har zuwa yau ya kori irin mala'ika shi yanzu ba ta bata maka ba duwanda inda ka ji a baya ta bata to haka da ni kenan waɗannan bayan Allah rayuwa ce aka yi ta amma da suka yi alkhairi suka yi zaman to dalilin nutsuwarsu da jin daɗin su na har abada su ko wanda suka kiya wannan lokacin nan irin masu kishin mutanen wannan da ake ba labarin su wanda ya da cikin ba su imani ba su ko suna cikin wahala yanzu shi sun bashi kashi su ko mala'ika suna ba su kashi kashin waye zahi na mala'ika kuma shi da suna bashi kashi har wani ya ka ɗauki ko har an tsorata su wa zai je ba mala'ika tsoro a kankan bashi kashi haka kenan akwai bambanci saboda haka kenan shi musulmi a kowane lokaci zaman to tunaninka abin da ke gabanka to Allah ƙara masa yadda حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول yace na ji wannan babban sa'abi sa'id bin zaid a masallacin kufa yana cewa wallahi laqad ra'aytuni wa inna umara da musiki al-islam na ce ku dan uwan sai na umar ne ya ce na ga lokacin da kasa ya riga sai na umar musulunta ya ce umar yake ɗaure shi a kan musulunci a ɗaya ɗaure shi a zabatar da shi saboda ya musulunta amma kuma shi ma Allah mashi dace musulunta ko Allah mai yanda su Allah mai sosai ga shi ya ɗaure wani kuma amma Allah mai nace da imani da Allah kuma ya kawo addini gudunmuwar da ta wuce dukkan tunani mai tunani yace qabla an yuslim qabla an yuslim umar yace kafin umar ya musulunta ya sha darme ni akan musulunci yace walau anna hadan yasa muku anan udan aka yi za mugu to ya ce walau an kai mamanin aka ko dutsen wuri ke ne ya ce walau an na udan irfarra lillazi sana'atu bi usman la kana ma ya ce mahaƙuƙun an yarfarra ya ce da dutsen umudu ya ce da dutsen umudu zai tsagi ya farfashe ya ce da hakan ɗin ya ce da ga abin da aka wasa na Usman bin Affan ya ce wallahi da ya cancanci ya watse yana nuna irin aika-aikar da aka wa Usman bin Affan Allah ƙara masa wanda aka zo har gidansa aka shi to shi ne anan yake ta abin da aka masa ya kai dutsen Uhud da zai tsatsage ya farfashe yace da ya cancanci haka saboda haka mutum ne ba a laifin komi ba dubban jama'a su zaga gidan kowa ya zo da niyyar ɗaukar ranka haka kenan wani abu ya kai abu mai girma ya kai al'amari wanda yake babu daɗi to yana ga muna iya mai littafin namu da yanku tun ya ga wannan ba mu iya tsawo iya tsawo ko دوب على أمنا بسم الله سيكون عندكم نعم مالا نعم وفي يأخذون الضم يكسر شافيا وعنجى بحسب الياء والنون في اختلاف
to me da dare ke nago to malam imamu ru'aini Allah ji gasu yake cewa a karanta ya akufuna ala asnamin lahum kace ya akifuna kai wasali kasa kar ka ce ya akufuna da ma ya akifuna yake cewa azamu bil kasr shafiyan ce dan ma imatu wasali kasa ga malam Hamza da Kisai shi yasa mafi yawa ma da Kisai su ne kira take shan babban ta jama'a kenan su a kira su a qur'ani su ma ka rubuta ya akifuna mun yanzu a da maganin karu ta ya akifuna ina zai idan kusa kamo ka a ba na rugo ka jike ya akifuna wa anja bi hadhihi ya wa nun kufila yace mala ibnu amir ya karanta wa iza an jainakum din nan ya ce wa iza an jakum ya hudda da yal da nun guda an jakum kawai an jainakum muka tseratar da ku idan jainakum muke cewa da awar shi wa iza an jakum an jainakum sai a hudda mun tseratar da ku ya an jakum ya tseratar da ku duka abin da ne yana to malam ibnu amir ke da wannan kira na malam نعم وذكى على تنزيل الموضوع عن حمزة شفع وعن الكوفي بالكعب مرسلا
To, sai ga cewa fani Allah ta alaji falon ma ta jalla rabu lil jabal ja'alahu dakkan to kar ka ce dakkan ka ce ja'alahu dakka a wa kharra Musa sa'iqa majil wajib al muttasi da dakka a ƙara alif da alhamza ka ja shi majil wajib wa mudilu hamizan yace ja shi samu shi alhamza shafa shi ma dai mara hamza da kisa'in eh su ne sun dawo ne ya ce wa an riku fi'i lirkabi wasila ya ce amma suratul kabi akwai ja'alahu dakkan wa kana wa fa'iza ja'a wa hadu rabbi ja'alahu dakkan ya ce to kuma in ka je can ka ce ja'alahu dakka'a ga dukkan mutanen kufa yanzu mutum nawa ya karu eh mutum nawa ya ƙari akan hamza da kisayi kuri ba da kyau ja'alahu daga lukubi mutanen ku to ku bai ruwa hankalin ku hausa ce aka muku yau mutanen ku ba su ne ba su uku ba ne hamza da kisayi da- da wani da asif yau dama hamza da kisayi su ne a can ɗaya ne ya karu kenan ma na asif ne kawai shiga yau dama su ne ai kenan su din ne kuma a ƙara samun mutum da kenan abin da ya sa aka raba tarjama saboda asim bashi da waccan inda asim iya da waccan da duka bi zai gama sai ce mutanen kufa sai ya zama wancan suran ta arab shi kaɗai wannan su bi kawai shi ɗaya huta yanzu ana kuma su duka ne shi sa ce lukufi wassala to da kama nan
وفي مسارات حمزة وبالرشد حرفك وقته ضم
alalin وكلتا إسلام وضم وليهم بكسر الشفاوات والأتباع
tsoyayi sai yake cewa ka karanta birisalati wa bi kalami kar ka ce birisalati ka ce birisalati shi yace wa jam'un me da jam'u jami can ai birisalati ai ɗaya ce risalati ai ke kika na da yawa yace masu wannan kira su ne hamatu zukuru hamatu mala abu amu zukuru ibnu amir malam asim malam hamza malam kisa kenan malamai biyar su suke da wannan kira sauran malamai biyu suka huta da malam nafi'u da ibnu kasir su kaɗai suka huta duka sauran kira a gaba ɗaya kowa risalati kita kenan su suke cewa risalati bi risalati wa bi kalami su bi kawai kun gane ko shi na mazu zukuru wani mazajen sun kare shi wafi alushiri ko? Mm. Mm. Eh, akwai kalma ta sabilar rushidi ko? wa in yarau sabilar rushidi karka ce sabilar rushidi ka ce rashadi malama ya dariya wa in yarau sabilar rashadi ya ce wafin rushidi harin ya ce da shi mai ruwa ɗan mai ta rushidi kake ta ko raka mata damma shi mai ruwa ka ɗan mai ta ya ce to mata yi mata wasali wasali kuma da mafi yawa in haka in yace a- a yi tariki wasali sama ne sai ka ɗora wasali sama ya ce wa fita yi damma ita kuma lamma nan ruɗin yi mata wasali sama ya zama na shadi suwa suke da wani kira shulshula malam hamza da kisa su ne shirshida malam hamza da kisa ne yanzu masu ne ne malam ina bi in mutum yana yana hamza da kisa a gani a ajiye kan dutse yau duk gaba da za a ji ko ina abin ya canza yawa ya yi ko? Tinka cewa yake cewa a cikin suratul kafi ma akwai mimma ulimta rushida ko can ma ka ce mimma ulimta rashada rashada can ma ka yaka ya ce waye mai kira ya ce wasu na humala abu am kuma su sun huta ya ce wa zan muhulihim kun gane ku bi kazirin shafa ya ce hamzar kisa inda sun komo suka da suke ta hilihim hilihim sauran ma da su hulihim suka su hilihim kuma na zama ya yi daɗewa don dai mun saba ne hulihi ai hu akwai nauyi hilihi ba wahala hilihim ijilan ya ce walitiba ozuhola ya ce bi ya ce ma'abocin daɗi ne kiran da aka ce huliyi lam ai wasali ƙasa gare shi to idan kawa wasali ƙasa akan haƙarin sun yi mai sun yi daidai hili ya yi itiba a kiran shi ta yace wani tiba'u zuhula yace ka bi su gamga masu kone wata ni kasa yace akwai dadi kenan ba wahala wani hili ai yanzu ma mun da mutu ai dadi ya ka ce huli ka ce hu na wali amma hili abu yi da to haka su kira su take saboda haka ce hili hili to ina ga baitin ma sun kare ko insha Allah mu tsaya daga Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم